وأشهد أن لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبار السلام عليكم ورحمة الله من أقول الله da ya sake tara mu don ci gaba da karatunmu a littafi na sharhu sunna wanda ba a yi kara da na imam albar bahari rahimahullah kuma za mu tashi ne in Allah yarda akan matsala ta sabuwa da ba قال المؤلف رحمه الله وقف عند متشابه القرآن والحديث ولا تقي الشيء البربهاري الله masa rahama a ci gaba da karantar da mu da yake yi yadda za a bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkan abin da shafi addininka aqidarka kenan da ibada da kuma sauran mu'amala yake cewa waqif inda mutasabihi alquran ka tsayu a gurin ayoyin da ake ce musu al-mutashabi ma'ana ka tsaya ka sanya zaka yi ta'ammali da su a cikin qur'ani kamar yadda Allah ya faɗa ya raba qur'ani gida biyu akwai ayoyi da suka ce musu al-muhkamat wanda su daga an faɗe su ba sa buƙatar wani ƙarin jawabi kowa ya fahimci me ake nufi kuma sun cika dukkan abin da ake so daga wannan aya faɗin da aka faɗa ko guda biyu ko wani adadin su dai ga sunan ajira a guri daya kuma akwai al-mutashabi wadanda su ana fadar rabin ko bangaren wani hukunci ne a wata ayar cikon hukuncin da bayanan sauran hukuncin kuma yana wata aya ta daban in ma ta gabanta a jere a lokaci da cikin sura daya ko kuma ma yana wata sura daban ba ma wannan surar ba na ba ta an gane wanda wanda sai mutumin da yake ya sami ilimi na gaskiya ya yi karatu sosai akan abin da shafi ilimin Qur'ani da sanin ma'anoninsa da tafsir ɗinsa da dukkan abin da ke da alaƙa da Qur'ani shi zai iya gane waɗannan abubuwa amma sauran gama garin mutane so da dama in ka ɗauki wata aya ka fassara ta ka faɗi hukunci game da ita sai ka afsacin kuskure ba tare da ka sani ba domin a nan da ka ji wannan ma'anar da wannan fassarar to bayanan ba su to fili ba ko kuma ayar ma ita kanta a wannan gudun da ka karanta ta to an ma riga an soke hukuncinta tunda cin ƙur'ani akwai ayoyi da dama da Allah ya bar su ana karanta su amma hukuncin da ke cikin ayoyin kuma Allah ya canza shi da wani hukunci daban a wata aya daban da ba wannan gurin ba a cikin rahamaniya ta Ubangiji ina saukar da hukunci a farkon lokaci daga baya sai Allah ya sassauta wannan hukuncin in ma saboda wancan na farkon ko yayi wa mutane nauyi ko kuma saboda tausayi na Ubangiji ya rangwanta musu sai canja wannan hukuncin da wata aya ta daban amma kuma an bar karatun wannan ayar da aka soke hukuncin ta a cikin Qur'ani kuma ana karanta shi tunda akwai dan sai kuma daban waɗanda su da tan farkon musulunci an yi amfani da su an karantar da su an yi komai da ya kamata daga baya kuma Allah sai shafe su ma Qur'ani gaba ɗaya ka cire su domin an saukar da ɗansu ayoyi na daban masu hukunci kuma ci gaba akan wancan ko ƙarin jabi akan wancan ko dora makamantan haka wanda yasa abin da ake cewa ilmun nasik wal mansuk a Qur'ani ya san abin da ake faɗa ina ba ta an gane ko kuma ayoyi sukan zo Qur'ani wanda a nan da ka karanta yanzu muƙayyace mana an killace hukunci a iya wani abu kaɗan kuma ka tafi wani wuri daban a cikin ƙur'anin wata surar daban sai ka samu an faɗaɗa wannan hukuncin an sake shi ina fata ana ganewa ba za a kawo misalan su don mutane su fahimci me ake nufi sai ke cewa cikin sharhi ya ce ƙauluhu wa ƙif indal al-mutashabil qur'an wal hadith malam da yake cewa ka tsaya ka nutsu kai ta ga ɗanɗan gurin ayoyi da ake sai musu al-mutashabih da kuma hadisai ma ana samun irin waɗannan hukunci yace wala taqis shay'a kada kai kiyasun su da wani abu daban anan abin da kana kiyasi shine abin da makaranta sati biyu da ya gabata cewa kiyasi kala biyu ne ko kala uku akwai wanda kwata kwata haramun ne ka kai kiyasin wani hukunci ba a fahimtar wata aya ko hadisi yasa ke ce masa qiyasul batil ko mun karanta shi mun wuce shi insha Allah yace qala Allah jalla wa ala Allah mai girma da buwaya ya faɗa dangane da ma'anar Qur'ani ko kuma bayani game da ayoyin Qur'ani ko yace huwal ladhi anzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab shi Allah shine wanda ya saukar maka da Qur'ani ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin Qur'anin nan akwai ayoyi muhkamatun wanda hukuncin su da bayanin abin da Allah ke so a sani game da su ya bayyana karara ba sa buƙatar jawo wata aya dan ka ƙara musu wani jawabi ina fata ana ganewa yace wa ukaru mutashabiha kuma cikin wace hunna ummul kitab su ire-iren waɗannan ayoyi a Qur'ani wanda ake ta musu muhkamatu su ne asalin madogarar littafin ko uwar littafin ko kuma su ce suka fi yawa a cikin Qur'ani ma'ana an sauka da su suna yin su suka fi yawa a cikin Qur'ani yace wa ukar mutashabiha waɗansu kuma ayoyin da ba waɗannan ba ba muhkamat bane mutashabi su kuma mutashabi ne ma'ana hukuncinsu yana zuwa gashi aya an faɗa an karanta ta amma wannan rabi ne ko wani ɓangaren hukuncin da Allah ke so a sani ne cikon bayanin yana wata ayar daban a wata sura daban ina fata an gane sai suka ce malamai suka ce wanda yafi kowa yin tafsiri a fahimta shine mutumin da Allah ba shi hadda Qur'ani cikakke kuma ya san ma'anar Qur'anin gaba ɗaya idan ya jawo aya a ma jawabinta sai kuma ka ji ce kamar yadda ya zo a wata aya daban sai kawo ɗansu ayoyi a jere yana ƙara ci gaba da fito da wannan hukuncin da aka faɗa a wannan ayar na fata ana ganewa kada ka samu kana bibiyar tafsirai da dama a kowane suka dogara akan da tafin tafsirin su suna fasar ƙur'ani ne da wata ayar ta ƙur'ani makamanciyarsa ina ke cewa tafsirul ƙur'ani bil ƙur'an a fassara ƙur'ani sashensa da sashensa a jero ayoyi a nan ko sura su kutum ai bayaninta kuma sai a ɗauko ɗinsu ayoyi a wata surar daban da ba wannan ba su ƙara mara wannan baya ko su ƙara mata ƙarfi ko su ƙara fito da jawaban da yake ƙunshi a cikin wannan a dunkule na fata ana ganewa to ga irin wannan yanayi mutumin da ba hafizin qur'ani ba sai ka samu zai tafsiri to zai na bashi gargada da wahala na fata an gane ko ya suka ce ya kamata wanda zai tafsiri ya zanto na farko dai hafizin qur'ani ya san Qur'ani da gaske sannan kuma ya san ma'anoninsa ya san asbabun nuzul ya san annasik wal mansuk ko ya san atake mujmal ya san atake duka dai waɗannan hukunci na ulumul Qur'ani a ce ya san su banda kuma sauran ilmin muka da suka shafi bangorin hadisai da su ma irin hukunce hukuncen su sai ga mutum yayi bayanin da zaka gamsu da shi ina fata an gane Allah ta mu dace to sai yake cewa fa ammal ladina fi qulubihim zaygun waɗannan da a zuciyarsu akwai karkace ma'ana akwai wani abu na mummunar aqida a zukatan su fa yattabi'una ma tashabaha minhu sai su rika bibiyar abin da yake a Qur'ani mutashabihi ne ayoyin da sun kawo rabin hukunci ne amma sai ya kafa hujja da su yace to ai ga ma ayar Qur'ani ta ce kaza wanda wanda yake faɗawa in a ce da ɗalibin ilimi ne ko malami ne na gaske ina faɗa ah to ai ayar ba ta fito ba sai ka ƙarasa ta karanta ayar gabanta yanzu ka samu wani kirista da aka masa jawabi na qur'ani ire-iren waɗannan abubuwan sai zo ce maka kuna kuna yin sallah musulmi kuna kuma da mutane ayi sallah to kuma ga sha qur'ani an ce fawailul lil musallin ko ya tsaya nan kaga ayar qur'ani ce me fasararta azaba da bone da bala'i ko ba wani kwari bane a jahannam ba wannan din to ya tabbata gawa sai ta maka musallin masu yin sallah aga sai jefa maka wani gungumi a ci suka ce ah to ka karasa ayar ai ayoyi ne a jere Allah ya kawo dan a nuna mata sallar kanta ma idan baka yi ta irin wacce manzon Allah ya koyar ba in baka yi ta bisa ilimi ba in baka yi ta da ikilasi ba to kai sallar ma ayan maka azaba to kuma za ga wanda bai sallar ba ko amma dole sai kai karatu aka gane irin wannan abu to akwai su irin waɗannan da yawa Qur'ani to duk mutumin da yake da mummunan zuciya akwai karkacewa a zuciyarsa ba Allah yake nufi da manzansa ba sai da kawo ire-iren waɗannan ayoyi dan ya kawo mutane rudani kace ai gashi Qur'ani ma ya ce kaza kuma sai ga aya kuma ka san ayar da baka san fasarar kuma mai ta kunsa ba ko baka san hukuncinta a gurin abin nan a matsayinta ba sai kaga an saka mutum wani irin damuwa a zuciyarsa sai kaga ya kasa fahimtar to ya haka kuma ko a za ta ga waɗansu ayoyi guda biyu sun zo su ɗaya a sura kaza ta yi magana game da hukunci kaza ga yadda za a yi shi kuma an samu wata wata ayar a sura daban da ba wannan ba ta kawo hukunci kuma akasin na waccan ta farkon to wanne za mu bi haka sai ce maka har qur'ani din ma kenan akwai abu da yake cewa tifka da warwara wanda kuma qur'ani babu wannan qur'ani sai dai in kai ne ka dauka ta tushi kamar da malamai suke faɗa duk malamin da ya tumbatsa ilimi ya san ilimin hadisi sosai ya san ilimin qur'ani don ka zo musu cewa a cikin qur'ani akwai tukar warwara ya ce a kai ne a kwakwalwar ka ka samu tukar warwara amma zauna kawo min duk abin da kake so a qur'ani amma bayanin su sai ka kawo wannan ayar ya ma bayanin ta ka kawo ta sai to a hada su wannan ga abin da yake nufi gashi kaza kaza kaza kaza wannan kuma kaga an warware ma cikin sauki kuma a hadisi ma akwai irin wannan abu amma waye zai faɗi wannan bai zai gano wani abun sai an rasu su fil ilmi masu ilimi na gaske malamai rabbaniyu da kenan ko to da suke samu waɗansu daga cikin mutane wanda aka samu su karkacewa da kin gaskiya zukatansu yattabi'una ma tashabaha min suna bibiyar abin da yake almutashabiha qur'ani wanda ya zo da hukunci rabi anan rabi a can rabi a can sai kuma dauki kai kwaya ɗaya tak kuma ya ce maka gashin qur'ani ma faɗa kuma kun ce sai an yi kaza sai ka ga saka mutum rudani a zuciyarsa ko ina muke yace me yasa suke haka iftigal fitna yace sun yi haka ne saboda neman fitina su dama masu nema fitina ne su yada al'umma su raba ka da asalin musulunci kan kamar dan tatsi ne dan kalakato yana zuwa zaune na ta bayani ka ganshi an nuno shi a waya yana ta shikiyancin sa sai ya ja maka wata aya kuma kai da baka da ilimi sai mu dawo ƙwarwarka ita gashi Allah ma ya ce kaza sai fi ɗayar ta kuka ce ƙur'ani ne kasan haka ne sama ba ya fasarar nan fa da ya a yanzu ba haka fa Allah ke ne ba haka fa manzon Allah ya fasara ta ba da zaka samu malamin da ya amsa sunan malinta da wannan ayar zai mar raddi akan abin da ya faɗa sama kai baka da alaka da karatu saka da an saka mutum rudani sai ga karshen in bai sa'a ba ya fara tunanin komawa ƙungiyar da kuma ra'ayinsu na fata ana ganewa to waɗanda su ne waɗanda a zuciyarsa akwai abin da yake na karkacewa ga barin gaskiya kuma suna haka ne ibtiga a tawilihi don su nemo a tawil shi ne a ranka saka don su jayayya da shi don tarihi na kace fassara to haka nan ba fasa suke nema ba ba sa neman gaskiya ba ne sa neman duka mutane ne kawai sa sa a cikin rudani a raba su da asalin qur'ani a raba ka da asalin sunnar manzon Allah a ce to ga hadisi kaza ya ce kaza kuma ga wani hadisi daban shi kuma ya ce aka sun wannan kuma dukkaninsu bukari ya rawaito muslim ya rawaito to wanne za mu bi wanne za mu aje haka zai ce maka kina cikin qur'ani a cikin hadisi shi ma akwai annasik wal mansuk in ka je gurin malaman hadisi sai maka bayani filla filla su warware ma wannan abu da kake gani kai a kwakwalwarka kaman tufka da warwara sai ga abun ba ma shi da alaka da wannan ya ce warrasikuna fil ilmi ko wa ma lam tamilu illa Allah yace babu wanda zai iya zai san asalin fassara da ma'anonin Qur'ani sai Allah shi kadai daga shi Allah ne saukar da Qur'ani shi zaka bi a Qur'anin ya maka bayanin wannan ayar ko wannan abin da baka fahimta ba anan an ce kaza daga an ci ko jawabi a wata ayar daban kuma ko ayoyi ma kusan goma wani lokaci akan duk matsala kwaya daya nan an baka rabi ne an baka rabi anan an baka rabi anan don ka zo ka hada su inda kana da ilimi na gaske da kuma ikhlasi daga to ai hukuncin ma ya fito a fili karara babu rudani a ci kun yana gita babu wanda san tawilin su sai fa Allah shi kadai hmm yace warasikuna fil ilmi wanda suke matabbata a cikin ilimi masu ilimi na gaske masu ilimi da ikhlasi masu ilimin karatu da gaske ina fata an gane malaman gaske kenan ko malaman sunna kenan a kwana karatu a wani karatu a yi bincike a yi nazari a nemo hujjoji daga alqur'ani da kuma hadisi ya ƙuluna to suna cewa ne amanna bihi mu mun yi imani da qur'ani gaba ɗayansa kullum min indi rabbina dukkan qur'ani daga bakara har zuwa nasi gaba ɗayan Allah ne kuma daga Allah ya zo kuma maganar Allah ce ba saɓanin su waɗancan masu masu bin layin karkacewar sai zama ka sauka shi a nan an samu tufkar warwara to wane za mu ɗauka wane za mu aje to su kuma za ka ce masa a mu ƙur'ani daga bakara har nasi ko ɗigon ba ne ka ta ƙur'ani da saninka ka fita a musulunci ka sai ƙur'ani gaba ɗaya ka imani da shi amma wannan ɗigo na nunin ko ba'un shi ne kake da za a kansa to in dai da ilimi mutum ya wannan abin ya ƙareta ƙur'ani gaba ɗaya kenan sai ce su sun yi imani cewa ƙur'ani gaba ɗayansa daga Allah ne kuma hukunci ne na Ubangiji kuma Allah ne ya saukar da shi ya faɗa ba aka karanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ba ta an gane ya ce wa ma ya zakaru ba wanda suke yin tunani su gano haka ɗin ta fahimci cewa ƙur'ani gaba ɗaya daga bakara har nasi babu matsala a cikinsa babu wani abu da ba maganar Allah ba a ciki babu wani abu mai saka ruɗani a ciki sai dai in kai ne kake ruɗe ko kuma ka fahimci rudanin illa ulul albab sai ma'abuta hankali ma'abuta bincike na qur'ani ma'abuta imani na gaskiya ma'abuta bin sunnar manzon Allah daga ga Allah na musu fatahi game da ayoyin qur'ani suna fahimta su daidai yadda Allah ku yake nufi ga goyen bayan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na fata an gane amma ga wanda ba haka bane manufarsa yana kare muradinsa ne na ƙungiyarsa ko shi an ci ko ɗariƙancinsa ko wata tsinansa to suka gana kawo waɗansu ayoyi da zai murɗa ma'anarsu ko ya ɗauko rabin aya ya ba da hukunci a kanta an yi magana a kan wani abu daban shi kuma sai ɗauko ya fasata da wani abun akasin ma wanda Allah ya faɗa cikin Ƙur'ani. Ke rabbana ya Ubangijinmu bayan haga masu hankali ne su su suka san ilimin Qur'ani suke kuma sani game da ayoyin Ubangiji sai sai Allah ke cewa ko ina ne Rabbana ya Ubangijin la tuzigh qulubana haka nan addu'a ta Allah karantar da mu kar in addu'a ya Ubangiji Allah ya Ubangijin mu la tuzigh qulubana kada ka karkatar da zukatan mu ba'a da idza hadaitana bayan ka shiryar da mu mun shiga musulunci mun yarda da musulunci an aisha mu a musulunci mun shiga mun tahi a cikin sa kuma daga baya sai wani bala'i ya zo maka ga mutum ya kauce musulunci ba na yi ba duk wanda ka ganshi na ta rudani akan kowace irin abun aqida da ba musulunci ba ai tahin sa galibi ya tashi ne a musulunci lafiyayye daga baya ne shi bayan ya girma ya fahimci saƙon Allah a baibai ya ɗauki wata abin nan fahimtar da ba ta manzon Allah ba kuma ce da ita zai bauta wa Allah ko yanzu dan kala katu dan tatsi ne yazo ce duk wani littafi ba Qur'ani ba baya alaka da shi haka san da aka haife shi na lafiya kalau ai ba haka yake tafiyar sa ba daga baya samu wannan musifa mutane da yawa akwai wanda daga ka sanu ka san shi duk kungiyar addini ba ta bai ba yayi dariqa yayi zala yayi shi'a yayi tatsini yayi komai ma shi kadai haka wannan ai rudani ne ai musulunci kuma ba haka bane ai ba siyasa bane musulunci ai a ce maka ya yi apc ya yi pdp ya yi nnpp ya yi sdp ya yi duk rudani a lokaci guda kuma ya fita a wannan ya kuma wacce musulunci ba haka bane shi qur'ani ake bi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a fahimta irin ta magabata na kwarai shikenan ka zauna lafiya ba a kuma canjin shekara musulunci na fata an gane sai suke addu'a cewa ya ubangiji Allah kada karkatar da zukatanmu bayan ka shidar da mu wa hablana min ladunka rahama ya Allah ka ba mu baiwa ta wata rahama daga gare ka innaka antal wahhab ya Allah kai ne mai baiwa kai ne mai rahama haka wannan addu'a ce da kamata mutum ya yi wa kansa da kansa saboda tabbatuwar imaninsa ya inganta hadisin manzo sallama yana yin addu'a kusan irin wannan yana cewa Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik ya Allah mai jujjuyi zukata ka tabbatar da zuciyata kan addinin idan ka yarda in Allah yarda ya tsaura ka akan addinin da Allah din yake so kaga kai tawari ke yasa ba za ka samu kuma wannan ba sai da addu'o'i sannan Allah ya ga Mu'az bin Jabal yace masa ya Mu'az wallahi inni la uhibbu ina kaunar ka ya Mu'az Mu'az bin Jabal yace manzo Allah ya kama hannunsa ya rike hannun Mu'azun a tafukan manzo Allah guda biyu ya rike taka da hannu yace wallahi ina kaunar ka ya Mu'az kar ka yadda ka bar wannan addu'ar bayan ka gama kowace irin sallah a duniya sawa'un nafila ce ko farilla ce kace Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika ya Allah ka taimake ni akan me zikirka in ambace ka na karanta a zikirorinka qur'ani ne ibadatika Allah ka taimake ni ne ibada da zan maka zanto mai kyau kyau da kake so ci a kenan bayan kai karatu kuma sai ka nemi taimakon Allah a gun datar da kai akan ka zauna akan daidai na mata ana ganewa ita ce wannan addu'a rabbana ya ubangijinmu la tuzigh qulubana alqur'ana shi Allah ya saukar da alqur'ani fihi ayatun a cikin qur'ana ko dan su ayoyi muhkamatun wanda suke su hukuncin su ya fito karara bayanin su a fili yake babu wani iskali kowa ya san me ake nufi kawai idan ka zo ka ce sabbih isma rabbikal a'la ko kai tasbihi ka tsarkake sunan ubangijinka al'a'ala kana buƙatar amma dogon jabi ba ka buƙatar bayanin ya cika ina fata an gane bayani ya taka cif cif ba wani magana ya ire iren su kuma su suka fi cikin qur'ani ko ina nake yace wadihatun ai suna bayyane alma'ana ma'ana tana nan a fili la ta tajju fi tafsiriha ila ghairiha baka buƙatar sai ka nemo wata aya ta fassara maka wannan aya domin kawai daga an faɗa kawai ka san me ake nufi kawai babu wani ma baka buƙatar kowane irin jawabi in iyanan aka tashi ma ya ishe ka saboda bayanin a ƙararra yake babu matsala a cikinsa babu wani iskali ya ce wa ayatun da waɗansu ayoyi kuma mutashabihatun da suke su kuma akwai tashabi a cikinsu ma'ana shine an kawo sashen hukuncin su rabi ne wala Allah a wannan ayar so hukuncin ba zai cika ba in aka barka da wannan ayar ta kadai sai an nemo maka wata aya daban don ta fito maka da asalin bayanin da yake cikin ita wannan ayar ne kaga aikin malamai ne sosai ko ta tajju fi tafsiriha ila ghairiha ita wannan ayar tana buƙatar sai an jawo ta aya daban dan a fassara ta yace wa sunnati rasulillah min kitabillahi da littafin Allah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam kuma sai an jawo dan su hadisai da su ƙara maka bayanin wannan ayar zaka samu dan su ayoyi kawai a faɗe su haka ba su fitar ba da hukunci ba sai an samu hadisan manzon Allah kuma sai manzon Allah fassara maka me ake nufi da wannan aya na fata an gane kamar wancan da Allah ya magana kan cewa idan kana azumi ka ci gaba da cin abinci da shan abin shanka da uzurinka da yake na halal har sai ka iya bambance tsakanin zare guda biyu da fari da baki ba an sha ba da misali ba ya shiga ɗakin sa sahabi ya aji ya yi sallar nafilarsa ya kalli zare guda biyu bai gane wanne ne baki ba wanne ne fari saboda duhun dare da lokacin babu slide babu haske ba sola ba nepa ba wa abun nan sai ci gaba ci abincin sa yayi sallar sa ya dan huta haka ya rika yi sande zo ya gane wannan zaren shine baki wannan shine fari babu gari ya riga ya waye ya zo ce manzala ai ga abin da ya faru manzala ya ce a to ba haka ake nufi ba sai manzala ya masa bayanin abin da ake nufi shine duhun dare da kuma cetuwar alfijir shine farkon yayi abin da yini ko safiya kenan sai ya gane to da haka daga nan wannan bayanin naka same shi a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suna nan abubuwa da yawa cikin Qur'ani wanda an faɗe su a dunkule amma bayanin su filla filla sai ka dawo hadisi misali Allah ya tafi gana gudewa cewa ayi sallah aqimus salati wa atuz zakata ai Allah ya faɗa guri da Qur'ani to yaya ne sallah menene sallah kuma yaushe za a ga hukuncin wanda bai taɓa yin aure ba in yi zina azzaniyatu wazzani fa zai dome kulla wahid minhuma mi'at jalda haka Allah ya faɗa kuma kuma duk Qur'ani ne to kina haga a cikin waɗannan ayoyin akwai take nasik ce kuma akwai mansukh ce nasik din wanda ta daga baya ta soke hukuncin farko to ta zama ta ce ta shafa wancan hukunci haka yanzu aiki da hukunci dama Allah ya faɗa cewa ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ati bi khairin minha aw mithliha duk wani doka da hukunci da Allah ce da za mu saka a wata aya in kaga an soke ba za mu soke hukuncin ba face za mu kawo hukuncin da ya fi wannan sauƙi wa al'umma ina fata an gane Allah magana kan matan da aka mutu aka bar su mijinsu ya mutu ya bar su a wata aya talaka cewa walladina yatawaffawna wa yadhuruna azwajan ko yatarabbasna a fahimci gune filibiyo mene ayar wasiyatan ne azwajihim mata'an gare ihrar ita ne ke son kawo aka mutu aka bar su Allah ta kai a riƙe matan a ci gaba da kyautata musu ba za ku da su a gidansu ba haka zauna shi kenan kawai har mutuwa kuma sai ka ta ayata daban yake cewa walladina yatawaffawna minkum wa dunu azwajan yatarabbasna bi anfusina arba'ata ashhurin wa ashra wanda aka mutu aka bar su mijin su ya mutu ya bar mata to wannan matan su zauna a ɗakin da aka mutu aka bar su din har tsawon wata hudu da kwana goma kaga a can ba a ce ga lausu na ta fita ba amma ana kasa wata hudu da kwana goma kuma duk ayin Qur'ani ana karanta har gobe har jibi to haka dole a cikin su akwai annasik da almansu amma idan mutum bai yi karatun ba bai sani ba haka ba zai gane to wani ta zai kawo maka dambarwa sai ta maka to ga Qur'ani ya ce kaza anan anan kuma ya ce aka san kaza kaga Qur'ani kina akwai contradiction a ciki sai ga na so ka karanta Qur'ani a banza ya halaka ka ina fata ana ganewa to yasa dole sai kai karatu sai ka zama da malamai masu karatu kuma sai ka bibi matsala da yawa a gun malamai na gaskiya in yi kullo maka ba wai kai tare da kwalwarka ba shine annasik wal mansub yace kullu hadha mawjudun fi kalamillahi duk wani abin da muka faɗa da mutlaq da mujammal da muqayyad mubayyin annasik wal mansub yace duk akwai a cikin maganar Allah Qur'ani yace wa kalamu rasulihi a cikin hadisi ma akwai a faɗi hukunci kaza hadisi ya inganta kuma ga wani hadisi shi ma ya inganta amma aka sun wancan hukuncin to sai kaga malaman hadisi ya sai to abu a bibiye su a cikin su dole za a sai an gano me yasa me ya faru ake haka sai akwai matakai da suke ba akalla guda biyar kafin a haɗa su a yi aiki da su ina fata an gane yace fa ahluz zaigu su masu karkata a zukatansu ya kuduna almutashabi sai su rika daukan irin waɗannan ayoyin da ire-iren waɗannan hadisai masu kama da juna din kaman wannan ya kore hukunci wannan kuma ya tabbatar a ganin su su sai su rika sukar mutane da shi suna kuma kushi addini da shi wanda kuma ba su tukar da junan su ba kawai kai din ne da ilimin ka bai kai ba ko kuma zuciyarka akwai wani nifaka akwai wani kin Allah da manzo sai ka soki maganar Allah bisa jahilci mutum bai sani ba ya kuma ya halaka Allah ka tsare imanin. Wa ya tara kuna al-muhukam sai su rika barin ayoyi muhukam. Ma'ana da hukuncin sa fito a fili. Misali, wani ya zo ce wani daga cikin malamai wanda ya rasu Allah masa rahama, ya zo ce masa ai ku kuna cewa wai ku ahli sunna babu ba a yin tawilin ayar Qur'ani ko hadisi. Tawili ne ka juya ma'anar aya. ya ce eh ba ai sai dai dole ka nemo abin da Allah yake nufi ya faɗa ko manzon Allah ya faɗa shine ya ce ah to kuma ga su kai makaho ne ya ce eh haka ne to baka ji abin da Allah ya faɗa ba man kana fi hadhihi dunya ama ko man kana fi fi hadha adina ama wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabil haka ne ayar ko wa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabil wadda anan yake makaho to a lahira ya tashi makaho kuma a mafi abin nan karkacewar ma hanya gaba gida sai ke ganin kamar waya burge ya ta haka baka san qur'ani bane ai qur'ani duk galibi na laka maganar makanta ba ta da ake nufi ba in banda cikin wancan sutar abasa da Allah ke magana kan an ja'ul a'ma din din da lake magana galibi ana maka makantar zuci ne ko yace afalam yakun yasiru fil ardi فتكون لهم قلوب يقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور شنو فسر الآية هذا وقت تفتو تاي بياني أدون كلي wannan kuma ta bayyana maka me ake nufi da al'a'ama din amma makantar a wannan a wancan aya shine makantar zuci mutum ya ga gaskiya ya san gaskiya kuma ya ƙi to shine irin wannan ɗabi'ar shine za ta yashi a wata aya da Allah ke magana cewa ta yashi a makahoran tashin kiyama kai tsaye ma har ma tambayi Allah ya Allah ya na tashi makaho bayan da ina gani sai ya kai maka ai da ka karanta maka ayoyi ma a duniya ka kau da kai ka bi su shine kai maka magana da kai a lahira Allah raba mu shi so haka zaka tabin Qur'ani yana fassara sashin sa sashin sa amma sai masu ilimi da kuma kyakkyawar zuciya su suke gane irin wannan insha Allah ina miki yace li annahum yuriduna alfitna suna yin haka ne saboda me suna neman fitina ne wa al'umma su halaka su halakar da mutane wai ya suna cewa na hannu dastadullu bi kalamillahi wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam sai kuma su ce maka ai duk abin da muka faɗa din nan ba ra'ayi mu bane mun kafa maka hujja ne da maganar Allah Qur'ani na ja maka gashi ya faɗa ba kaza sai su ja maka wata aya da ba haka ake nufi da ita ba kuma asalinta sai ka koma wata aya za ka iya gane hukuncinta hakan da ka ɗauki cewa duk wanda a nan duniya makaho ne a kiyama makaho ne haka ai an samu matsala kenan amma ka karanta waɗancan ayar da ire-iren su zan gano a abin da ka nufi da makanta shine ba rashin gani na ido ba a'a rashin gani na zuciya shine ka ga gaskiya ka ibin gaskiyar har ma a kai matakin da mutum zai kashi gaskiyar ma ba zai iya gane ta ba saboda ya riga ya yi nisa sai ya ɗauki ƙarya a matsayin gaskiya gaskiya kuma a matsayin ƙarya to daga nan kaga an riga an samu matsala kuma sai dai Allah kiyaye yace li annahum ko ina miki wa yakuduna tarfan wa huwa mutashabi suna daukan wani sashe ne na hukunci wanda shine mutashabi din wa yatarakun tarfan akar sai su bar kuma ɗaya kasan wanda kuma shi din shi zai bayyana maka ma'anar da ake nufi a wancan kashin an faɗi aka rabin hukunci a nan kamar yadda ce maka ai Allah ya ce fawadul lil musallin kuma sai ya tsaya kayan shi sai ce maka shi baya sallah saboda shi ya gane cewa qur'ani ma ya kawo cewa din mai sallah ai ga hukuncin da za a masa yasa shi ba zai sallah ba kuma ya za maka aya haka sai rikita ka ina fata kuna ganewa dole sai rikita ka in baka san me ilimi ba yau to irin wannan ya saladi fasirhu wa yuwaddihu wanda ɗaya sashen da suka bai din shine zai fassara asalin wancan sashen da yake rabi wa yuqayyiduhu kuma ya zanto ya masa qaidi wa yubayyinuhu kuma ya ƙara bayyana shi wani lokaci in a can ayar ta zo ne a dunkule sai a samu waɗansu ayoyi kuma su bayyana maka me ake nufi idan a wancan gurin ya zo an saki maganar sai kuma zo maka da waɗansu ayoyi da suka rage maganar suka taƙaita ta suka dunkule ta a guri ɗaya don ka gane ma'anar abin da Allah yake nufi ina fata an gane saboda Qur'ani littafin Allah ne ba duk wata hikima ta duniya da ka sani har wanda baka sani ba Qur'ani duk ya dame su ya dunkule su ya wuce ba saboda ba maganar dan adam bace shi yasa ba za a yi wani zamani ba duk ci gaban sa fa sai Qur'ani na daidai da shi shi Qur'ani baya tsufa ba a cewa ya zama expire bari a ce ya zama modern abu ne babu wani saboda ba maganar dan adam bace dan adam ne duk irin hazakar da Allah ya mar da basirarsa in ya faɗi wani hukunci a yanzu ko wani tsari a yau to gobe zai iya ganin cewa wannan tsarin da ya faɗa ma kuskure shi kansa yayi da ma kaza ya faɗa kiyar zaka ce malama idan ka shiga in wani abu zo maka aka da maka bayani to zaka ce to kuɗan manta in yi nazari ko in biya wa wajen ka faɗi maganar a ka ce ah ina ganin kaza kaza kaza kaza aka rubuta aka ɗauka aka yadda to bayan ka tafi gida ko ka je ka huta kuma ka ce da ma ya ce masa kaza sai ka canja wannan tsarin kai zaka sai fili da kuɗinka ka kira aka ta ya zana maka a zo ama gini da ranka yake so amma ana gama ginin kana shigo ka tsaka nan gurin da ma kaza ne a gurin ba ka ake ba wanda ya gamu kuma da bala'i sai ta to a rushe gurin sai amar wanda ya tuno a yanzu amar irin wanda yanzu ya tuno sai a zo a fara mar a kara sabon kashe wani kuɗi kuma an gama an yi komai kuma ya ga ah da ma nan dungun ba haka ne sa aka yi ba da ɗin an yi wani kaza ya rika ya har ya je mutu ai akwai su da yawa akwai su da yawa Allah ka tsare mu da imanin yace amma rasikuna fil ilmi amma malamai wanda suke tabbatattu kan ilimi ko wa yatarakuna darfal a'la muke as-sabituna fihi wanda suke sun tabbata imana masu ilimin gaske shine arasuna fil ilmi ba wai jigari jigari ba ka san wani zai dauka cewa shi malami ne ko ba malami bane ko almaziri bai kamata ya zama a wani guri ba saboda bai kai matsayin ba amma yana ƙauyensa ta ƙauyencinsa ya saka alkyabba yana ɗaura rawani ana ta masa ya shek ya mujahid almubaddal alkaza ya ta kura hancinsa ya ɗauka shi ne munta hal'il yana ganin ma shi yanzu duk wasu malaman da ka sani ma a duk duniya ma ya fi su kada mutum yana shirme a yanzu yana cewa ya fi su ibn taymiya ya fi su wane ne duk ya fi su saboda abar shi bai san ma inda ya sa kanshi ina fata an gane so sai ya ce to haka irin waɗannan ba su bane malamai a arrasikuna fil ilmi wanda suke tabbata akan ilimi duk wannan sun karanta sun sani duk abin da ka faɗa qur'ani daga bakar hannasi kana faɗa rai zama da ke maka bayani mai ake nufi kuma komun dare komun rana kamar ka samu wanda ake cewa a tsangaya buna wanda shi ba da aiki a duniya sai karatu duk inda yake karatu ne har ake masa lakabi da cewa shi baya yin shimfiɗa dan yi bacci ma a duniya kwata kwata shi baya buna kenan shi ne kai gauka su yake sai dai cikin katin bacci ɗauke shi amma ya yi shimfiɗa dan ya kwanta ya huta baya yi kuma kana tayansa malam wani kawai zai fara karatu duk inda ya kama ko da su gaba ta shashi kira kayan to a ko inda su kuma Allah musu wannan abin a bangaren sanin Qur'ani tafsirinsa duk inda ka gama Qur'ani zai yi ma bayani da hadisai da ayoyi ire-iren su game da abin da wannan a take nufi daga bakar hannasu Allah ba mu mai albarka ina miki yace lahum fa ya mazana bil qur'ani kullihi su suna yin ƙur'ani ne haka ne fa fa inna min qulun sa cewa ne kullum min indi rabbina dukkan ƙur'ani gaba ɗayansa daga bakar hannasi duk maganar Allah ce to tunda kuma maganar Allah ce ba kuskure a cikin ta su su kuma wancan masu bin karkacewar sai su muka to har yanzu anan Allah ya ce eh kuma nan Allah ya ce a'a misali kenan to wani za mu ɗauka yanzu kuma ce a'a ba haka bane in dai ƙur'ani ne duk abin da ya zo na Qur'ani mu mun yi imani daga Ubangiji yake ba kuskure a ciki kai ne ka fahimci kuskuren saboda baka da ilimi baka san me ake nufi ba sai su maka bayanin kuma abin kuma da hujjoji ba da ka ba haka kawai ko yace fa yuradduna al-mutasabih ila al-muhkam sai su mai da waɗannan ayoyi da suke al-mutasabih din su mai da su zuwa ga ayoyi al-muhkam kaga sun fito maka da jabin karara kai ka zo ka ce wai ba za ka yi sallah ba saboda Allah ya ce fawailun lil musallin ta ce musu ai baka sani ba ita kan sallar ma fa ba wai ana yin kowace wace Allah karba a'a Allah sai dai zabi su waye za a yi wa azaba a masallatan yace alladhina hum an salatihim sahuna alladhina hum yura'una wa yamna'una ma'una wannan sifofi guda uku idan mutum yana da su to ko yana sallah zai samu wancan azaba sai an karama bayani sai a fito da abin a fili haga nan bayyana maka abin mai ya dawo wancan abin da kake tunani an wanke ma shi in kana neman gaskiya ina fata an gane yau hmm yace ina mishi fa yufassiruhu wa yuwaddihu ko sai su fassara shi kuma su bayani akan sa ni ban ba gurin mu fa ai kun saka mun wuce gunda ba haka bane fa inda muke shine da yake cewa la mai kuduna kullun min inda rabbina fayarduna musabbihu bil hakum fayfassiruhu wa yuwadduhu wa yubayyinuhu lahum fayamaluna bil qur'ani kullihi sai dan to sun yi qur'ani sun yi aiki da qur'ani gaba ɗayan sa babu wata aya su jefar da ita kowanne sun yi amfani da ita a nuna maka wannan ayar akwai ta amma na an soke hukuncinta amma karatunta ya tabbata a karanta a samu lada a ci me ya soke hukuncinta ga aya a guri kaza ba kira fito da magana ba kuma shikenan wannan kuma da kake gani ga abin da Allah yake nufi da sura kaza aya kaza da kaza ka ji wannan bayanin a sura kaza ma aya kaza ga abu sai ga duk an tattaro maka ayoyi masu alaka da wannan ayar sai amma bayani a kansu to ga karshe duk qur'ani ka ta kai yake da shi sabanin su waɗancan masu karkacewa na zuciyar ta din da suke neman masifu da competence na ga mutane ko na nufi ya ce mahalin zagi amma masu bin karkacewa masu bin san zuciya fa ya kudin tsarafan wai tarku na tsarafan akan sai su ɗauki wani sashen ƙur'ani su yi aiki da shi wani sashen kuma sai su jefar da shi sannan ka lokacin ɗan tatsi ne to Allah ya ce a yi sallah ga shi na guda ƙur'ani to ya za a yi sallah me sallah ya ake sallah ko ana ka ya za ka yi sallah kuma raka'a nawa zaka rinka sallar ko ba shi bane kuma wani lokaci zaka yi adadi nawa zaka yi kullum ka nawa zaka yi a qur'ani ya kawo ba zai kawo maka ba sai dan yarda maka hankali kamar da baku labari da naji wani dan tsina ya faɗa ana tambaye sa kan game da adadin raka'o'i da ake a sallah kawai sai ce Allah ran mansa mai ja masa bakin nashi ya ja masa baki malam kawai zan alhamdulillah fadiris samawati wal ardi جاء إلى الملائكة رسلا أولو أجنحة مثنى وثلاثة وربع sune a kaga arab masna yace asuba kenan thulasa magriba kenan ruba azhar al-asr magriba abin nan isha kenan ana maganar raka'a yana maganar ko ana maganar anan a wannan ayar a gan mala'iku da fukafikensu shi kuma yace a abin da ake nufi adadin rakoyi a salloli sai za ka dan tatsi ne in dai in yana sallarsa shi ne farko ma tukunna dai ba sa yin jam'i su yan tatsi ne kowa tahi yake shi kadai sannan kuma ba sa yin tahiya dan ba su da ita ba ba sa kiran sallah dan ba su ba babu lafazin qur'ani kuma gashi Allah ya ce ayi to amma Allah shi ne za su ce a qur'ani dai babu ina fata an gane haka ga abu da yawa kawai sa cikin dimuwa da rudani kuma da maka bayani ta jawabi da ka gare ka fahimta idarsa kuma ba aya bane shi ma wannan abin da ke faɗa ra'ayin sai ke ta faɗa da haka sai ce a tunda shi qur'ani da shi to kowanne irin motsin da zai yi a duniya kai qur'ani da zai na kawa ba ra'ayinsa ba ba fahimtarsa ba amma ya hana ka bin manzon Allah kuma ya kama ra'ayinsa da ra'ayin malaminsa kuma ya saka bi ko ba shi bane to haka shine an shiga masifa din kenan yasa dole ne mutum ta nemi ilimi dan ya kare imanin sa da kuma imanin zuriyar da Allah zai bashi ko kuma ya riga ya bashi eh yace ina nake wa yaquluna hada min alqur'ani sai su to haga ai wannan ma qur'ani ne na'am eh haka ne kuma alqur'ani qur'ani ne wani abin da ka rike sashi daya amma kuma ka bar wani sashi daban ka ƙi amfani da shi to saboda ne ya ce walakin huwa fi nafsihi ghair wadih shi wannan aya da karje guda ɗayan a karan kanta ba ta fito da bayani a fili ba ya tajula tawdihin yana buƙatar ta ƙara bayani Allah ya ce ayi sallah to yaya ake sallah raka'a nawa za a yi sallah yaushe ake sallah guda nawa ake a yini babu wani jaba qur'ani ko to ga sai ka koma sunnar manzon Allah sai al manzon Allah maka bayani ga lokaci ga adadin rak'o'i in kai tasbihi me zaka ce in kai ruku'u me zaka ce in zaka zaman tahiyya me zaka karanta duk sai manzon Allah maka bayani akan su na farko ma tukunna irin sallah ya lafazin sa yake sai ga koya maka daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sun ce a babu wani to haga an shiga matsala kenan mhm nan yace wallahu qad waddahu fi ayatil ukra tabbas Allah ya bayyana wannan abin da karke a yanzu a dunkulan to Allah ya bayanin sa a wata kuma ayoyi daban da ba wannan ba yace war rasulu sallallahu alaihi wasallam haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qad wadda fi hadisin sahiha ya bayyana bayani cikakke game da waɗannan ayoyin ko na hukunci da bane cikin Qur'ani wanda babu babu bayanin sa Qur'ani amma an faɗe shi a Qur'ani kamar sallah da muke ta magana akan ta sallah sallah duk akwai kama bayanan ta cikakke fa sai ka dawo hadisan manzon Allah zaka samu bayanan cikakke zakka fa da Allah magana cikin Qur'ani ya ake zakka yaushe ake zakka sai mutum ya mallaki ne zai fara yin zakka ko duk ba akwai wannan bayanin ba amma Qur'ani babu ai so Allah ya ce ai zakka ne aqimus salata wa atuz zakata ko to ya zaka yi zakkar kuma zakkar me ake yi wani kuɗi ake wa zakka wani ne ba a yi wa zakka mene na abin da ake zakka da wanda ba a masa zakka babu duka ƙur'ani sai ka dawo gurin manzon Allah sai maka bayanin abin filla filla filla gidanka da kake zama a ciki ko ya kai biliyan ɗaya babu zakka a ciki saboda ta kake rayuwarka motar hawanka ko biliyan ɗari ka siya babu zakka a kanka da ire-iren su da haka abu kaza da kake da shi kuma akwai zakka arji nawa kuma sai ya kai kudin sai ya kai adadi nawa za a fara zakka sannan kuma sai kai lokaci nawa yanzu kana zaman ka haka kawai sai wani zama kyautar kudi naira biliyan ɗaya babu zakka kanka sai an shekara baduwar haka kudin sai a duba yana nan ko ya ruguje in ni sabin ragowar kudin da ke gurin ka ya kai ni sabin zakka to a yanzu sai ka fara fara zakka bayan ya shekara a hannunka a ga qur'ani babu wannan jawabin duka waya ba zai bayyana mana manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yace ina nake ko eh fa yurad kalamul lako yace wa qad wadda fil ahli sahiha fa yurad kalamul la eh wa kalam rasulihi ila ba'dihi sai dan to amai da maganar Allah da maganar manzon Allah in ta zo a cikin Qur'ani ko a cikin hadisi din wanda ta zo ta a dunkule to sai a dauko wani hadisi daban sai bayyana me manzala ke nufi a wannan hadisi sai a dauko din su ayoyi daban sai aka gano me Allah ke nufi a cikin wannan aya dole kenan sai an haɗa Qur'ani sashen sa ya fasara sashen sa ya saka ce malaman tafsiri tafsirin da kowanne tuka da kamala shine wanda ake cewa tafsirul Qur'ani bil Qur'an a fasara Qur'ani da Qur'ani mana da ayar Qur'ani da ba aya ɗaya aka dawo a dawo ayoyi kamar guda kaza suna ƙara bayani game da wannan ayar tukunna kuma zo al-tafsir bil ahadith sallallahu alaihi wasallam haka ne zaka tafi mataki ba mataki da malamai suka tsara insha Allah yace hali daga to ahlul ko ilmi ar-rasikuna a kuma din wace wayu sadduqu ba'dahu ba'dan kuma sashen maganar Allah yana gaskata sashe ne kamar da sashen hadisin manzon Allah yana kuma gaskata sashe ne wayu wadduhu ba'dahu ba'da kuma sashen waɗansu ayoyi yana ƙara bayani ne game da waɗansu ayoyin daban a faɗi hukunci a nan amma a dunkule a da wata surar daban kuma a fidda hukuncin da aka faɗa wancan ayar a kuma bayyane a faɗaɗe haka ƙur'ani ya ƙara fasar ƙur'ani na fata an gaye a zo da hadisi shi ma wata magana a dunkule kuma daga ba sa magana hadisi na daban shi kuma ya ƙara fasar waccan maganar a dunkulen da aka yi ta to gashi an warware ta kuma anan na fata ana ganewa so duk agona akwai cikin qur'ani kuma akwai cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hadi tariqatu ahl al-ilm ar-rasikun to wannan shine hanya ta ma'abuta ilimi masu tabbatu akan ilimi to hada qur'ani dukkanin sa gaba ki sai ake shi hadisan manzon Allah a bibiye su in dai zo maka hadisai guda biyu ɗaya ya ce ayi ɗaya ya ce kar ayi to malamai su bincike su gano me ya faru har a fitar da hukunci tukunna sai a aiki duka su guda biyun a lokaci guda wannan shine aikin malamai kuma su ne aikin duk wanda yake bin Allah da manzon Allah kan ilimi yace amma ahlul zaib amma su ma'abuta karkacewa masu bin Allah a bin san zuciya fa innahum yakuduna ba'dal kitabi ba'dal kitab suna aiki ne da sashen qur'ani wa yatrakuna ba'd kuma su bar sashi ya ce wa haza mawujudin fi kulli zamanin wa makanin irin wannan aƙidar ana samunta a kowane zamani a kowane guri za ka same su wanda su suna bin ƙur'ani ne sashensa su yi aiki da shi sashe kuma su watsar da shi suna nan ga sunan ba su adadi abin da ya mar daɗi sai ba wa ra'ayinsa kariya da shi sauran kuma da ya zo aka san ra'ayinsa kuma sai watsar da shi to wannan ba musulmin gaske ba ne Allah ka tsare imanin ya ce ba'aduhum ko ya falu haza ina ne an ta'ammudin ya ce wasu daga cikin masu irin wannan abin suna yi ne da gangan yana sane yake yi saboda ya kare ƙungiyarsa yana sane fa amma don ya samu mabiya don ya samu kuɗi don a san shi a gwamnati don a bashi kujerar hajji don a bashi kwangiloli a kawo masa motoci irin wannan abubuwan da na san zuciya don haka kawai yake yi amma ya san ba akan daidai yake ba yana sane ba gwada fi kowa shiga bala'i shine ta'ammu da gangan da gaya yake ya ce yuridu ta menene ta dalil ina ne batar da mutane kawai kwangila ya karba don ya halaka al'umma ai akwai su da yawa ko ya zo da abin ta fama da shi ya ce wa ba'aduhum wasu kuma daga cikinsu ya faru haza an jahali yana haka ne bisa jahilci bai sani bane jahili ne dama shi kansa ma yace li annahu muta'alimun la yadri saboda shi din dalibi ne ya dauka shi malami ne kaga ya ga matsala kenan yanda kana dalibta kana dan makaranta kuma kazo kana da da professor ka da kai da shi ɗaya ne ba zan zama ɗaya ba ya tukuna sai ka tsara kasu kai ma matakan da ya bi shekaru da gogewa da waye da waye kai ne kazo kana test degree kana alwalantar professor akan wannan fannin kuma haka in dai ba farfasan ƙarya ba ne ai wannan abun ya zama hauka kenan to bari kuma ilimin addini shi ya ɗauka shi malami ne amma bai san cewa shi ɗalibi ba ne har yanzu ba kai ɗalibin ba a wasu wurare saboda me ɗalibi wanda yake koyan ilimin a ilimi a gun malamai bai bane ɗalibi to shi yanzu bai da malami ma saboda shi mala kai masa mala kawai na ɗakansa shine malamin da baka da mala a ga zama shaɗan kenan shaɗan ne muna sai zauna kawai abin da shi ne zai samu kuɗi littafi kaza zai su da kanta shi kaɗai to ilimin ka bai kai ka gane matsalar ba sai ka fahimci kuskure ka karantar da kuskure kuma ka je ka mutakan kuskure saboda baka da malami ko da mutum ya kai matsayin malanta fa dole ka ji ya kama sunan malanta a duniyar sunna to zaka samu yanzu kuma wata matsala wallahi sai ya kira waɗansu malamansa su mara bayani akar makalla wata matsala samu littafi kaza kaza kaza kaza na kasa gane ta sai malamin ce to kaza da kaza da kaza da kaza ake nufi wani lokaci kuma sai ya samo abokan karatunsa sai su zauna a gu ɗaya tattaunawa juna su ƙara junan su ilimi daga anan an samu natija amma kai kawai ya iya iya larabci ne ya san kaza yana da munjid ɗinsa wani yana da abubuwan bincike amma ba shi da malami to sai ya fahimci kuskure ya karantar kuma da kuskure kamar da suke ba da misali wani ƙwararren likita a zamanin can can can ko lokacin da ake yin karatu babu kowane irin ɗigo ban ba ga ɗigo ba har da wasali a wani wasu da tafin ma to cewa wancan zamanin babu wasali babu ɗigo ko ɗaya akan baƙaƙen larabci kawai ana karanta abu ne da fasahar da ake da ita gani babu ya'un ba ta'un ba nunun ba ba'un kawai haka mutum ne kawai da ya zo yana binciken karatu imma likita ne sai ya zo ga an rubuta kawai aka yi wani rubutu haka sai shi ya karanta ƙwarwarsa cewa alhayyatu sauda shifa'un li kulli da a madadin alhabbatu sauda sai karanta hayyatun sauda bakar macijiya ko bakin maciji waraka ne ga dukkan jinyoyi alhali kuma ba ka ke nufi ba almutu cewa habbatu sauda bakin algarib ba mai da habbatu sauda habbatu sauda waraka ce magani daga dukkan jinyoyi kawai je ya samu bakar macijiya da kansa ya je ya kashe ta ya cire ta ya kaza ya kaza hada magani sai ya sha shi da kansa Allah ya taimaki mutane ma a kansa ya gwada maganin kawai sai ya mutu saboda baki mace da kona maciji dafi to ne sai sai ba da misali su larabawa in mutum ya kwafsa irin wannan abin yana tsaya dauka shi malami ne alhali shi dalibi ne haka me ya ja masa wannan bala'in ba shi da malami a fannin da yake tafiya akai da kansa yake karatun ya zauna kawai wani kuma wani zaka haushi ma karatun wani malami da dauko a kasar ko ya sauki a waya a yanzu sai zo kunna ta dauki littafin da ake karantarwa sai rika bi ya rufe kansa a cikin ɗaki don kar koya gan shi sai ya bi karatun malamin a kan littafin nan gaba ɗaya yana ta bi to shi kenan kuma gobe yanzu musa tana karantar da mutane haka nan ai duk ba ilimi ba ne ba ilimi ba ne wannan tunda ba zama ka gaban malamin ba abu da yawa da mutum zai faɗa lokacin da yake karatu wani lokaci akwai tuntuɓen harshe a ci wani lokaci akwai abin da ya zo gabarsa yana da wani bayanai na ilimi da ya so ya yi a gaba kaza amma wani abu da ya faru sai ya manta bai fito da bayanin ba wani sai bayan sati ma dai tuna ya ce karatun mu na ran nan sai ya ce kaza kaza kaza kaza kaza to kuma ka dauki iya wannan kuma ka je ka aiki da shi kaga aka ga danja ko sannan a gaban shi kake yi zaka tambaya to malam kaza fa me kaza sai ma bayani to Allah ya samu dace za mu tsaya nan ko lam darasul usul yace bai kanta usulin akwai usul na kowane ilimi misali akwai qur'an akwai usulul qur'an hadis usulul hadis fiqi usulul fiqi ma'ana jigo mudogarar karatun kaza din duk abin da kaza ana faɗa na ilimi akan qur'ani baka kuma ulumul qur'an shine asalin usul din qur'an din ma'ana jigon qur'ani shine fito maka da irin waɗannan annasik wal mansub mutashabi muhakam mubayyin mujammil muqayyid duk a maka bayani akan su so kaga in kana da wannan usul din kana da jigon karatun to da an ja aya ka san me ta ita wannan kaza ce wannan kaza ce haka shi ma hadisi haka ne fiqhu ma kansa haka ne me jigon usul din fiqhu din me asali me jigon sa akan me aka gina annan wannan hukuncin to kaga sai mutumin da ya san wannan idan mutum bai san waɗannan ilimin usul ɗin gaba ɗaya ba za ka samu yana ta yin kwafsawa a cikin da'awarsa kisa yanzu aka daga cikin wata musiba tunda fitowar wannan wayar ta fito kowa sai zo kafa kyamara ya ta bayani wani ma shi kaɗai zai kayansa ba kowa wallahi zai ɗauki kyamara ya kuma ya sake shi a duniya ya ta bayani kawai ya faɗa abin da ransa yake so ya ɗauka cewa kan daidai yake kuma ya kan kuskure yake bai sani ba saboda ba shi da malami ya rena malaman nashi shi ma da ya zama shehin malami ba shi da malam yanzu a garinsu ko wanda da wani gari nemi ilimi ba shi yanzu ai shekul islam na garinsu ko haka sai ta suka ruɗa mutane gashi nan kullum ka buɗe social media sai ka ji bayani akan wani abin da wallahi abin da ilimi bai kamata ma a ce ana magana akan sa ba amma ga an kashe kwanaki ana ta magana akan abu baya ɗaya wanda zai ruɗa al'umma a madadin ya gyara su ma da su ƙara ruɗewa wannan ya ce eh wannan ya ce a'a wannan ya zagiwa ne wannan ya zagiwa ne haka nan bala'i ne zuwa al'umma Allah ba a sani Allah ka tsare imanin za mu tsaya nan insha Allah sati muna da sai mu ci gaba da tafiya akai subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah